الكريم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم
نعم وأن الآفات التي تحل ظاهره من ضعف وجود وسهر ونوم لا يهل منها شيء بائنه
to alhamdulillah a jiya ana ta magana ne akan wani bangare na musamman wanda yake magana akan tsarkin zatin manzon Allah dama alkali iyali yayi magana ne akan shugaba fa basharu ne mutum ne to yanzu duk kokarin da alkali iyali zai yi zai maka magana akan bashariyar sama asumiya ce babu kuskure a ciki babu kuskure shi ku ainihin yadda ɗan adam yake yau daidai ne gobe ya barna to amma shi shugabanmu shi kaifi ɗaya ne shi alkhairi ne tsallarsa babu kuskure babu tawaya babu kaskanci shi sai ɗaukaka tun daga Allah haka Allah yi shi har izo ya cuɗanya da bayi ya shiga cikinsu ya fita lami lafiya ɗigon dauɗa ɗaya ba ta same shi ba to yanzu shi ne nan zai ta gaggaya maka yaya tun da an ce mutum ne an faɗi irin yadda ɗan adam yake yana jin yunwa yana jin kishirwa a yi masa alheri i farin ciki a yi masa sharri i bakin ciki idan masifarsa ta tashi ba a yi masa komai ba ma i sharri idan alherinsa ya motsa ba a yi masa alherin ba ma yi alhairi haka su faɗin adam take to shi ne yake so izo i gaya maka don kaji an ce kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya to ka tsaya ka karanci ya bashariyar manzan Allah ne a baccinsa ya yake a jin bukatar cin abincinsa ya yake a wajen shan ruwa yaya yake a wajen tafiya doguwa da gajeriya yaya yake a wajen mu'amalarsa da mutane yaya ike mu'amalarsa da sahabbansa musulmai ya ike mu'amalarsa da kafirai da yahudawa yaya take duk za ga gaya maka shugaba sallallahu alaihi wasallam kaga duk dan adam idan aka bata masa sai ya ji ba daɗi komai ƙarshen zuciyarsa amma shi shugaba tun da ya zo duniya har i koma ga mahallicinsa ba a taɓa masa laifi ya rama ba da taɓa rama ba kaga ko wannan bashariya ta isa mala isa ke kiransa sayyidul bashar shugaban bil adama gaba daya kuma da kansa ya ce ana sayyidu wala da adama wala fahara to saboda haka shine za a dinga shiga lungu da sako ana gaya maka ko a ina fa da ka sani na ɗan adam idan shi ɗan adam ya samu tawaya to a nan gurin sai da da shi shi kani a gurin to shi ne nan gurin sai ya ce wa annal afat dukkan canje-canje allati ta hillu zahirahu wacce ake ganinsa a zatin annabi sallallahu alaihi wasallam min ba'atin na daga siffar ƙoƙarin aikata wani abu in a gurin wani ɗan adam ne sai a ce rauni manzo Allah ba rauni a gare shi saboda shi Allah ne yace zi kuwatin yaushe wannan kalmar ta Allah ta sauka har rauni ya shiga jikin annabi babu sarkin karfi ne waju'in da bukatar cin abinci wata harin da gengedi da ainihin rashin bacci wa naumin da rintsawa duk waɗannan abubuwan ai kowanne an san mawkifin annaba a ciki eh an faɗa ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba kaga a wajen cin abinci shi ya faɗa ya ce inni abitu da imuni rabbi wa yasini yanzu wanda yake a haka kai masa magana yunwa ni Allah ne yake ciyar da ni kuma shi yake shayar da ni da aka in kun gana kun goma banci komai ba ba ruwanku karku ce za ku bi ni a nan gurin tun da yake inni lastu ka hai a ciko yi muku bayani magana kuma hai'a ake magana sirrin bakariya ake yi wancan magana ku ta sirrin tsakaninsa da Allah wa ya san wannan babu wanda ya san wannan sai Allah da yi to saboda haka sai ce la yahillu min hashi'un baɗinahu duk waɗannan abubuwan baɗinan annabi ba za su iya sauka a cikin baɗinin shugaba ba wannan abubuwan a iya inda ka gansu nan a nan za ka basu
لا يحل منها شيء باطنه بخلاف غيره من البشر babu wani abu ɗaya da yake sauka a cikin baɗinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sabanin waninsa daga mutane fi hukumin baɗini a cikin hukuncin baɗinin zuciyarsu shi da baɗinin annabi alheri ne kawai haske ne kawai amma yanzu sauran mutane sai kaga kana magana da mutum kana magana da mutum da kyakkyawar fuska a zahiri nan ku Allah Allah yake mota ta taka ka ka mutu a zuciyarsa ba ran da zai ji farin ciki irin ya ji wani waba'i ya afka ma kaga wannan baɗin ya lalace ruhi ya lalace ba haske ki ku sahibu shari'ati tun da ya zo duniya hanyar da ɗan adam zai rayu cikin lafiya idan gabi har koma ga mahallin yau sallallahu alaihi wasallam to gaga waninsa baɗininsa sai ya afka masa wannan abu
لأن غيره إذا نام استغرق النوم جسمه وقلبه domin wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya kwanta yana bacci to baccin yana yin awon gaba ne da zahirinsa da baɗininsa yanzu yau bacci in ka kwanta ka san me ake yi wani labari kwaɗe baka sani ba saboda tafiya da zahirinka da baɗininka kana kwance sai a bugo maka waya in wannan baccin ya kama ka sai ku yi magana da mutum ka kashe wayar amma ka farka sai ka ce wallahi ban san me muka yi ni ban san me ya faɗa ba na ji dai tabbas na ɗauki waya amma ban san ni me ma muka tattauna da kai ni ban sani ba saboda wannan baccin tun farko farkonsa ya yi awon gaba da zahiri da faɗinanka. To.
وهو صلى الله عليه وسلم في نومه حاضر القلب Shi- كما هو في يقظته Shi ko shugaban musallallahu Alaihi wasallama idan ya kwanta ya rintsa, to shi hadirul kalbi. Yadda ka ga yanzu ina yin karatun nan, na san me nake cewa ina ganin mai shigowa da mai fita, to in ya kwanta ina ta wannan kwanciyar baccin nan, to haka dai yake ganin komai da komai. subhanallah likitoci an karya ku a nan gurin masu sanin al'adar dan adam kun wahala a nan gurin an watsar da ku a baya wallahi ba za ku gane wannan karatun ba shi bacci sai itafi da dan adam baki daya ya zama baya jin komai shi ku sai da lojoli sai aka ce shi a baccinsa hadirul kalbi kama huwa fiye kazatihi kaji fa kama huwa fiye kazatihi kaman idansa biyu haka yake in yana kwanciyarsa hmm sallallahu alaihi wasallam
حتى قد جاء في بعض الآثار أنه كان مهروسا من الحدث في نومه har ma ya zo a cikin shashin hadisai cewa shi shugaba sallallahu alaihi wasallama abin kiyayewa ne daga hadisi a cikin in yana kwance in yana rintsawa in ya kwanta ana ganin haka ina kaman bacci to maharusi ne shi e kaga mu kuwa yanzu idan ka zo ka kwanta ko kuma kana cikin bacci kana zaune sai ka wayi gari sai kaga carbinka baka ga inda yake ba ka bude idanka ake bacci yayi nisa ko kuma kana zaune kawai sai ka farka ka ganka a kwance male-male ka kwanta to ka ga yanzu wannan bacci kana tashi sai da ka je kai alwala domin abin da isa ka kwanta baka sani ba shi zai sa ka yi rihi baka sani ba to saboda mi saboda kai iya naka kenan zaka fuka ha'u suka zo mana da akwai ahadas da kuma asbabul ahadas kaga shi bacci a zatin sa ba shi yake kare ba shi yake kare alulan ba fa. amma shi sababi ne na hadasi an ɗauko wannan magana da zo- magana shugaba da yace al'ainu ka usahi Eh, ido da ka ganshi da baibayi ne ɗauri ne na dubura in kana da idan ka biyu kana da kontrolin a wajen yin rihi ko rashin yinta amma an bacci ya zofa sai mutum ya ta rihin sama bai sani ba to in ka tashi sai ka je kai alwala wannan shine shari'ar mu a mazhabin mu na imamu malik to shi ku shugaba idan ya kwanta misali daga karfe tara an har misali aka ce ya kai karfe biyu yana kwance to in ya tashi kurin ku yi sahu a bayan ya ce Allahu akbar harusi ne abin kiyayewa ne sallallahu alaihi wasallam bikauni kalbihi ya kazana kama zakarna saboda zuciyar shugaba sallallahu alaihi wasallama fadakakkiya ce kamar yadda aka fada
wa kadhalika ghayru idza jaa hakanan fa lidhalika jismuhu wa kharat quwwatu hakanan dukkan wani mutum in dai ba shugaba bane idan yunwa ta same shi ba ufa malam kaga rauni lidhalika jismuhu sai jikinsa yi rauni yi rauni wa kharat quwwatuhu karfinsa ya rushe gaba daya ba kwari
fa badalat bil kulliyati jumlatu idan ya ci gaba da yin wannan jimlarsa gaba ki ɗaya lalacewa take yi idan yunwa ta same shi ka duba akwai wannan zahira tana nan a tare da mu a nan sai ka ga wato a misali zan faɗa akwai wani lokaci can a wata makaranta ina koyarwa shikenan sai wata yarinya gidansu talauci ne da su sai ta yi sati biyu tana zuwa da kaya iri da kaya guda ɗaya ga ta kuma ta zama budurwa ga baki ɗaya ban ga yadda za a yi wani ɗan adam ya ce yana son yarinyar nan ba ko don ya aure ta saboda ba su da komai ga mummuna ce kuma a zahirin yadda za ta danta a haka to yake nan wata rana ta zo ni kullum tausayin yarinyar nan nake yi shi ne sai ta zo ta ce da ni wani ɗan'uwan mahaifinta ya zo daga abuja ya ce zai tafi da ita ta ina ganin ya lura da halin da yarinyar nan take ciki ya ɗauke ta ya tafi da ita to shi ke nan bin aka gaggaya wa shugaban makaranta da komai da komai an san dai tafiyar da za ta saboda aka ta tafi to sai da aka yi kamar wata tara ran nan sai ta yi sallama ta shigo baki ɗayan waccan siffar da ka sani sai ka dafa ƙur'ani cewa ba ita ce wannan ta ina shugaban makaranta yake to kan wani ya ce yana son ta ni ne nake son wannan to wannan ita ce siffar bashar siffar ɗan adam kenan idan yunwa ta same shi yanzu galibinmu na duk sufofinmu ba ta fi kyau in an galibi haka ne duk za ka gani sai kana tare da wani wasu a nan idan suka tafi sa'udiyya ga misali suka je suka shekara 20 ko shekara 10 da kaji sai sun ma bayani ni ne wani fa domin kai da a mummunan siffar da ka san shi ne to haka ne duk wanda ba shugaba ba haka yi idan ba abinci gaba ɗaya jiki rauni zai yi kowa ta lalace shi ne kisan da yahudawa suke wa al'umma a yau a irin ƙasashenmu yunwa suke jefa mana yanzu rayuwarmu haka ya kamata ta yi yanzu fa kana jin abin da suke kiyasin da suke faɗa cewa yanzu mafi yawancin waɗanda muke rayuwa a ƙasar nan tamu a rana ba ma iya cin dala ɗaya tak ta amerika ba a ce wani ƙasa da dala ɗaya ike rayuwa to ba dole zama mai mace ba dukkan bukatun rayuwa masu kyau sun lalace babu su to saboda haka sai jiki sai iraunana sai ƙarfi ya lalace to haka ne
wa huwa sallallahu alaihi wa sallama qad akhbara annahu la ya'tarihi zalika shi kuwa wannan ya rabo inda annabi yake ba zai rabo shi ba na gaya wa mutane cewa sanda ya fito daga daga daga gidansa Na'am.
zai hijira Na'am.
a duhun dare ya fito ya tsallake masu kashe mutane ya tafi gidan sayyidina abubakar ya ɗau sayyidina abubakar suka tafi da suka tafi dogo tafiya ce tsakanin gidan sayyidina abubakar da kogon sauro wani dan uwa ran na yamin waya ya ce sun je kogon sauro da na faɗa a nan karatu sun karfe sha ɗaya rana suka fara hawa dutsen nan ba su je inda kogo yake ba sai karfe uku na rana sai da lodu da haka suka kare tsawon daren nan da yankin rana mai tsaho sannan suka shiga kogon sauro ije i zauna a ciki sai da suka kwana hudu a nan gurin ba ci ba sha mal ga kunturun zafi ba lissafi a jikin wannan zafin sannan suka sake saukowa suka ɗau hanya aka miƙe aka tafi kawai abin da nake so in ka je madina za ka je za ka je ziyara in farkon zuwan ka ne ce ne a kai ka a mota kar ka shiga jirgi ko na abu idan an yi tsakiyar jejin nan ka ce za ka kama ruwa ka fito ka ji zafin da sai dubu biyu da ya tafiya a ciki ka fito daga cikin motar ka ji irin abin da ya ji a jikinsa don ya kaura ya fita daga maka ya koma madina za ka- za ka yi kuka a lokacin nan in ka kalli bi'ar gurin a ce ɗan adam ne ira tsanan gurin ya wuce to kayi to a wannan halin da suka taho sai na abubakar ya ce kishirwa ba a magana nan gurin ba magana inda za ka samu ruwa dama ga tsananin wahala wannan dalilin ya sa suka shiga gidan ummu ma'bud aka shiga gidan ummu ma'abud da sayyidina abubakar ce ki ba mu ruwa ko wani abu ma dai mu siya tace nan gidan ba komai duk kayan da za a yi ake bukata an tafi kiwo da su ba akuyar da za ku tatsu nono babu ruwa nan a sahara nake ba komai ni ban da komai ce ga wata akuya can na hango a cikin a cikin garken ki tace wannan ab- masifa ce ta saba ta tafi ba dan kar ta tafi a hanya ta mutu ba ta da lafiya kuma ya kankanuwa ce to saboda haka ashe ita a nan gurin kallon shugaba take malu a rashin baccin kwana hudu a rashin samun ruwan da za a sha a rashin wanka a rashin kwanciyar hankali tun da sun saurata ta suna nan suna bin su a baya za a kawo musu hari ga tsoron da suka ji sai na abubakar ya ji na shigowar su kogon sauro saboda haka amma take da haka da mijinta ya ce za ki iya faɗa min sufofinsa ta ce a hasanun nasu min ba'idin wa a hasanuhum wa ahlahum min qaribin tace wallahi haka na ganshi da ita ho zai shigo gidan nan da na hango shi a nesa ban taba ganin abu mai kyau a duniya kamar sa haka ba yace da yazo kusa da ni ku sai na manta da kin nasa na nesa harifa wannan shugaba kenan to da haka shi tun da rasulun minallahi ne ina abinci yana da wani tasiri wajen isa shi i kyau ko i rashin kyau babu babu abinci bai isa wannan aikin ba wannan aikin Allah ne shine Muhammadu kenan ba shi sa Shehu Ibrahim yace Muhammadu fi'ilul hamdi shine aikin haka duk wata al'ada da ka sani dan adam in ya biyu ta zai samu lidifi ko zai samu sauki shi shugaba ba ta nan layin yake ba ba ta nan bane ta dinga faɗa tana tana cewa abu lujul waje fuskar sa haske take kamar wata da rango mace hudu inji inji fa ita ummu ma abu tace idza ta kallama alahul bahaw idza ta kallama alahul waqar idan yana magana tace ba za ka taɓa ganin mutunci a duniya da kyau irin sanda yake magana ba yace idan ku yi kama baki ya shiru sai kaga ya fita daga waccan siffar kuma sai sai ta ce sai kuma kaga alahul bahau in an ce matsa kusa da shi ka kasa matsawa saboda kwarjinan samal to haka shugaba yake mala haka duk wanda yake in ka ga dama Allah ya baka muwafaka ka zo ka bi shi dan ka dace da arzikinsa mutum ya ga kuma ba zai yi haka ba yana buƙatar tsiya cewa ta har abada to ikwana ikai ba ne shi sa shehu ya ce a yana su hallun hazala mutane wallahi na ba ku shawara ku daina wasa wa kafu muhammadin ku zo ku ba annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga tun daga nan alƙali iyal ya gaya maka in an ce ma shugaba basharu ne ka tsaya ka shirya ka san me kake faɗa ƙwarai kuwa
wa annahu bi khilafihim shi shugaba sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya saɓanin mutane ne duka
bi qawli saboda faɗinsa da yake cewa ni lastu ka hayatikum inni abitu yud'imuni rabbi wa yaskini ni a yanayinku ni ba haka nake ba lastu ka hay'atuku irin hay'aku gaba daya ni ba haka nake ba ta bangaren cin abinci ma abitu yutimu ni rabbi wa yaskini kwana nake Allah ne ke ciyar da ni kuma yake shayar da ni Hmm.
wa kadhalika aqulu to alkali iyal yace to haka kuma nake gaya maka malam
innahu fi hadhihi al-ahwali kulliha a cikin halayen duka ba a wajen cin abinci kawai ba min wasabin na jin raɗaɗi a jiki wa maradin da rashin lafiya wa sihirin da yin sihiri wa ghadabin da fush- da fushi lam yajri ala badinihi ma yakhullu bihi to waɗannan iyakacinsu duka kan zatin jikin annabi kurum amma baɗininsa wannan yana tare da Allah Mm.
ولا فاض منه على لسانه وجواره ما لا يليق به kuma da raɗaɗi da rashin lafiya da sihiri da fushi ba sa iya gudana a kan harshensa da gabansa sai wani abu ya zo zafi ya haifan masa da abin da bai dace da shi ba yunwa ta sa yi wani abu da bai dace da shi ba fushi ya sa yi wani abu bai dace da shi ba shi ne aka mai sahabi ya tambaya an kai magana na iya rubutawa ya ce ka rubuta to in na ganka a halin rashin fushi ko a halin fushi a wanne zan rubuta sai in rubuta a halin rashin fushi amma a halin fushi kan na rubuta ya ce da fushin da halin rashin fushin duka rubuta to in kuma baka da lafiya fa ya ce shi ma ka rubuta sai duk ka rubuta yace domin ni in kaga abu ya fito daga gare ni ba abin da ke fitowa daga gare ni illa alhaq sai gaskiya to wai na dan adam yake mantawa ne baka ji Allah yake da shi shine alhaqu ba to yaushe zai yaushe wannan haƙiƙar haƙiyan nan za ta sauka kuma wani abu ya shigo a ce wannan shine manzo Allah babu Mm, ƙwarai.
كما يعتري غيره من البشر kamar yadda irin wannan yake bujiro wa ɗan wani daga cikin mutane idan idan zafi ya zo ciwon ciki ya kama mutum ya ta ihu i ta ihu ba magana ballanta na rashin lafiya mutum bai san ma inda yake ba ko a yi wa mutum sihiri kaga ya haukace gaba ɗaya ko mutum yana cikin fushi ije i mummunan wani aika-aikar to kaga wani annabi haka yake gwargwadon fushinka gwargwadon haukan da mutum zai yi kenan gwargwadon tsananin yunwa da mutum zai ji gwargwadon irin rugujewar zatin jikinsa kenan Mm.
مما نأخذ بعد في بيانه wanda da nan gaba kaɗan za mu haɗu mu ma bayanin yadda wayannan abubuwa suke a dangane da zatin shugaba sallallahu alaihi wasallam
فصل wannan fasali kenan فإن قلت to idan ka ce فقد جاءت الأخبار الصحيحة labarai ingantattu sun zo أنه صلى الله عليه وسلم صهرا cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama an masa sihiri ƙwarai malam inna izamal jaza'i ma izamal bala'i gwargwadon jaza'inka gwargwadon baiwar da ka samu daga Allah irin gwargwadon wato bala'in jarraba kan da za a yi eh jarrabawa to shugaba shine gaba da kowa a wurin Allah to ya kake ganin jarrabawar da ta same shi sallallahu alaihi wasallam eh duk wani bawa da isha wahala a duniya bai kai shugaba ba yanzu Allah ya yi gogayya da wahala a duniyar nan shi isa ya fi kowa daraja a duniya ƙwarai to an masa sihiri wannan sihiri tashin hankali ne kuma kira da mai ƙarfi bai kamata a ce musulmi shi zai sihiri ba kar mutum ya sake yi sihiri in ya sihiri ya fita daga da'irar shugaba ba kyau sihiri bala'i ne in aka yi shi kamawa yake yi yi ike yi mutum ya zo in shiga cikin tashin hankali ya shiga cikin musiba a ji asibiti duk auna-aunan da za a yi a gama a ce wai lafiyarsa kalau shi kuma ga musiba yana ji a jikinsa a haka har sai mutum ya halaka abin da fa mutane suke suke suke taya wa kansu kenan to wanda iwo shugaba sihirin nan bai hude ne labidu dan a asamu shi iwo shugaba wannan sihirin shi masa sihiri an masa sihiri ya tura wani yaro shi ma bai hudan ne aka hada baki da shi ya shiga aka ɗauko abin da shugaba yake taje kansa aka cicciri gashin shugaba na jikin abin aka kakkari wannan haƙorin kumɗin aka je aka haɗa da kayan tsafe-tsafe aka dinga ƙulli aka dinga ƙulli aka dinga ƙulli mala mutane wallahi aikin da suke yi kenan ana yashe wata rijiya kwanaki a cikin wata unguwa nan wani ɗan kwanin yake gaya mu rijiyar gidansu ana yashe ta da aka yaso wani abu aka ga wata katuwar wani dunkulen abu kamar bal ya kai girman bal da ake yi da yara suke yi haka to amma sai aka ga dunkulen danko ne kurin aka dinga nan nadawa da fa aka dinga warware dankon nan ana warware dankon nan ana warware danko sai da aka gama da danko kaya guda sai kuma aka koma kaman wani abu kaman kirtani haka shi ma aka dinga nadewa shi ma aka warware kaya guda aka shiga zare aka dinga nadewa kaya guda aka shiga can ciki leda ce bayan leda leda bayan leda leda bayan leda can tsakiya sai ga sunan wata mata a tsakiya da wasu kawunan suka dangare ne da kawunan menene da an hada ciki ta tafi ta ba zama duniya ta halaka saboda kawai wanda yi wannan so ike iji daɗi a ran saboda ya ga wata ta faɗa halaka Allah kiyaye mu shugaba ya ce karka je gun boka karka sake wani dalili ya sa ka je kai sihiri ko ta wuce irin siga ce ka haƙura in ba ka so bala'i ya afka ma aka ji aka kona wannan abu ice da ni kuma a can inda ta tafi haukan kuma sai Allah ya dawo da ita kuma wannan wahala ta tafi ta warke to kaji fa a je a tona kana ko makabarta ka shiga kaga wani lokacin rami an tona an saka wani bakin kabari wani ne ya karɓi kuɗin wani kawai ba zai biya shi ba to bari a ta yin sihiri don ya zama har abada ba zai iya magana ba a gidan da baka san ranar da za ka bar duniya ba baka san ma gobe me zai afku a kanka ba baka san wace irin waƙi'a ce za ta afka ma ka zama ka zauna har ma ka koma ga mahalicinka ba za ka ƙara tasarrufi ba Allah ya kiyaye mu to aka yi wa shugaba wannan to shugaba fa mala aka yi masa wannan sihirin to wani irin kirki ne da kai da zaka ce ni saboda mutunci na ba wanda ya sai min sihiri a ba za ka yi haka ba ka dinga dafa'i ka dinga neman kariya daga Allah dinga neman tsarin ubangiji sai dai babban maganin sihiri ka kai kowa sihiri shine babban kenan eh ko an maka ba zai cutar da kai ba kar ka yi kowa sihiri shi ne magana ta
كما حدثنا الشيخ أبو محمد العتابي بقراءته عليه قال mhm نا حاتم بن محمد mhm نا أبو الحسن علي بن خلف mhm نا محمد بن أحمد Mhm.
نا محمد بن يوسف Mhm.
نا البخاري Mhm.
نا عبيد بن Mhm.
إسماعيل Mhm.
نا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عن Mhm.
عائشة رضي الله عنها Daga na Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta. Mm.
قالت Na na Aisha sai ta ce,
سير رسول الله صلى الله عليه وسلم an yi wa shugaba sallallahu alaihi wasallama irin wannan lamari, wannan sihirin lake murshi.
حتى إنه ليخيل إلي أنه فعل الشيء وما فعله Abin da ya kai zurfinsa sai da ya kai shugaba, kamar sai ya dinga ganin kamar ya yi abu, alhalin kuma bai yi abin ba. Shi ne mafi girman sihiri a duniya kenan. a nemi a fitar da kai daga hissinka gaba ɗaya mutum ya fita daga halinsa gaba ɗaya lalace wani kuma a je a yi masa ga shi yana gane komai amma kuma bai da lafiya a je a duba a duba a duba Allah ba za a ga komai ba saboda in dai ba wancan sihirin ne ya karye ba mutum ba zai fita daga cikin wannan bala'i ba to shi ko an sa sihirin ma wani ya gaya mun ya ce mai magani ne shi ma Allah ya masa rasuwa ya ce wallahi tallahi malam musamman waɗansu da suke kokawan neman mulki sai a a- aike ka a ce ka je ka siyo zaki ko a ce ka siyo kura ita duk waɗannan maguzawan na saba da su in ji shi yace sai a ba da layoyi a ce a samu kura ko damusa a yanka jikinta a sa su a ɗinke gurin a sake ta ta tafi daji yaushe za ka samu ta ka warware wannan wannan wannan sihirin saboda ɗan adam shi kawai mahaukaci ne shi bai da hankali amma inda kana da hankali ka so ma haka ka so mai Allah ya kiyaye mu za mu je
وفي رواية أخرى ya zo a cikin wata ruwaya daban حتى كان يخيل إلي أنه كان ياتي النساء ولا ياتيهن har ma sai abin ya suranta gare shi kamar ya kusanci iyalansa alhalin ku bai kusanci inda suke ba ma Hmm, الحديث karanci hadisin har ƙarshensa
إذا كان هذا من الالتباس الأمر على المسؤول to idan wannan ya kasance shine abin da yake rikitawa da mutum lamari a bisa dukkan wanda aka yi wa sihiri وكيف حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك to ya halin shugaba sallallahu alaihi wasallama yake a cikin wancanan ka وكيف جاز عليه وهو معصوم to ta yaya haka za ta yiwu ga annabi bayan masumi ne to shine tambayar da aka yi an masa sihiri ga kuma abin da yake yake faruwa to ta yaya haka za ta yiwu bayan kuma ga ka'ida can mun kafa cewa shi masumi ne sallallahu alaihi wasallam to shine za a yi bayani فألم وفقنا الله وإياك sani Allah ya datar da mu kai ma Allah ya datar da kai أن هذا الحديث صحيح متفق عليه wannan hadisi ingantacce ne kuma an haɗu Bukhari da Muslim sun rawaito hadisin nan وقد دعنت فيه الملهدة وتدرأت به لسخف عقولها makangara masu ilhadi sun yi suka a cikinsa kuma sannan sun tsanantu da shi saboda raunin hankalinsu وتلبيسها على أمثالها إلى التشكيك في الشرع da kuma rikitowar da suke yi yada propaganda a musa- ga mutane irinsu zuwa cewa ita shari'an nan ma babu tabbata cikinta saboda ba gashi tun da an wa shugaba sihiri shi kuma gashi an ce har ma sai ya yi abu sai ya ga kaman ya yi abu kuma bai yi ba wanda halinsa yake a haka ga zimamin shari'a a hannunsa to shari'an ma ashe babu tabbas a cikinta kenan abu kan wasu abubuwa da suke faɗa kenan masu sukan addinin musulunci Mm.
وقد نزه الله الشرع والنبي أما يدخل في أمره لبسا to shi kuwa yadda abin yake Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkake shari'an nan ya kuma tsarkake shugaba sallallahu alaihi wasallama a cikin abin da zai shigar da rikici a lamarinsa babu rikici a lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam wa inna masihiru maradun min al-amrad wa aridun min al-ilali shi farko abin da ake so mutum ya sani shi sihiri idan aka yi mashi to rashin lafiya ce kamar sauran rashin lafiya ya kama yadda kaga ciwon kai idan ka sha magani sai ka warke to haka sihiri yake idan an yi maganinsa sai ya warke shi ma ciwo ne kurun amma kawai wani irin ciwo ne mai wuyan magani kurun shi ne kawai shi ne bambancinsu da kamar kana ciwon kai ka je asibiti a duba ka a baka magani kana ciwon ciki a duba ka a baka magani to shi ma sihiri in an wa mutum sharri ne zai afka masa to sai dai shi musibarsa ta isa mala eh amma da an samu maganinsa shi kenan sai a warke yanzu yanzu nan
wa aridun min al-ilali kuma wani ardi ne daga kuma illoli abubuwa masu bujurowa ko a je a shirya wasu baƙaƙen aljanu a turawa mutum shi kenan ya lalace wani kuma an gan shi mutumin Allah ne salihi ne in aka tura musu wasu bukakin aljanin daga nan ba zai kuma yin sallah ba sallan nan ma ba zai kuma yi ba mala wani daga nan ba zai iya cin abinci ba wani daga nan sai dai in nemi goyi ɗaya ki zauna haka wani nan ɗan uwa ya gaya mu ya yi min waya na daɗe ban gan shi ba har karatun nan namu na ashifa yana zuwa ya zo fashe da kuka ya ce halin da na tsinci kaina a ciki shine banda in shiga ɗaki na in sa sakata bana jin daɗin komai a duniya to kaga wanda aka yi masa haka ai an sa shi a keji kenan ba zai in ba wannan abin ne karye ba ba zai ji daɗin fitowa waje ba kaji aikin da mutane suke kenan sai a ta tambaya ina wane yake ai yanzu baya fita sai je ya kuma ninka abin da ya yi saboda kar ma ya warware nan gaba kowace riba mutum zai samu in yi haka duhu ne a zuciyar kenan wanda ka ka duhu ne a zuciyarsa baya jin kanshin annabi ko misali zarratin wallahi tallahi amma kana tuna shugaba malam ba sai da alheri ba sai da alheri malam to shi sihirin nan rashin lafiya ce irin sauran rashin lafiya wani abu ne mai bujurowa kaman wato wato illoli
ya juzo alayi ka'anwa ila amradi da yake halatta ga mutum kaman nau'o'in rashe-rashen lafiya
mimma la yunkaru wala yaqdahu fi nubuwati na daga abin da ba za a inkarinsa ba kuma ba zai yi suka cikin annabtan manzan Allah ba
وأما ما ورد أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولا يفعل أما أبن ديزو أكتشي lamari sai isurantu ga shugaba kamar ya aikata abu amma fa bai aikata abun ba walaysa fi hadha ma yudkhilu alayhi dakhilatan fi shay'in min tablighi to wannan abun ɗigo ɗaya ya shigo masa ta ɓangaren isar da saƙonsa ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba. Yanzu ba ka ga abin yana faruwa kamar haka ba ga bayan Allah? Yanzu akwai ɗan uwa nan, wanda ɗan uwa ya taɓa rashin lafiya, ya zama ƙwaƙwalwarsa kamar ta taɓu. Amma malam in ya tashi ya fara sha'anin aikin Allah kuma ya fara sha'anin ibada, ya fara sha'anin salati, iso karanta alkur'ani ba za ka ji alamar hankalinsa ya taɓa ba sai a ina sai in ya zo mu'amala ta magana mutanen duniya sai ka je alamar kansa ya kwance amma ya zo zai karanta ƙur'ani malam ba za ka ji alamar ɗigo ɗaya na batan wasali ba ma ba za ka ji ai da an samu a haka ko mun taɓa zuwa wani maulidi wani wani dattijo ya taho maukaci ne tuburan wallahi kayan jikinsu baƙaƙe da izu sai aka kira shi aka ce zo kai mana bayani lacca billahi lazi da ya kama tarihin annabi ko malaman da suka yi bincike a gun ba shi wannan bayanin ba ma maukaci ne kuma to kaga tayu shi ma wani ne ije ibin ne masa wani abu wallahi da ya kama tarihin shugaba in an gaya maka wannan maukaci ne ba za ka yadda ba a hakan a dauɗa kayan ijawo wannan hadisi ijawo wannan aya faɗi yadda shekara ta ɗaya ga abin da manzan Allah ya shekara ta biyu ga abin da shugaba ya zamansa a gidan na na halima shaɗa ga masa ƙirji da aka yi da idin ga bayani malam malam sai da muka yi kuka wallahi ya gama kuma yi ba da lasifika kuma ya ci gaba da haukan sai tafiya to ya za ka yi da shi can ba zai ma yadda i saurare kamar ku yi wata magana da shi ba amma an ce zo kai bayani da ikama sai ya fita daga hauka kuma wallahi da ido na naga hakan yanzu ga bako nan ai muna tare da shi ko bako ka gani ya fita daga hissinsa gaba ɗaya bai san abin da yake yi ba amma an fa yana karanta da layulu wallahi ba za ka ji bata ba ko ƙwallo ɗaya ya kama ibar wannan ikama diwani ikama ibar wannan ikama karanta qur'ani ikama shikenan kuma kuma ina tafi a sufura hukan zaka ganshi mm haka yake to ashe shi dan adam duniya duniya ce da zaka daga nan kaga an karya masu suka ga shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam su ce ai tunda shugaba ya shiga wani hali a wannan wani abu ne daban da inda shari'arsa take ma bai shafi wannan gurin ta
فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء من تبليغه أو شريعته to a cikin wannan babu abin da zai shigar da wata mashiga a cikin wato isar da sakon manzon Allah ko shari'an nan tasa ko kuma isuka akan gaskiyar shugaba sallallahu alaihi wasallam aw yaqdahu fi sidiki ko kuma isuka a cikin a cikin wato gaskiyar annabi liqiyamid dalili wal ijma'i ala ismatihi min hadha saboda dalili ya tabbata da ijma'in malamai a bisa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masumi ne cewa abun karewa ne wani abu irin wannan ba zai shigo masa ba
فيما يجوز دروه عليه في أمر دنياه التي لم يبعث بسببها وإنما هذا با حقيقة دي شي wannan yana samuwa ne fi ma yajuzu duruhu alaihi min amr dunyahu a cikin abin da ya shafi lamarin duniya kawai yawa wacce ita kuma ba aiko shi ake dan mujarradin duniya ba a dan ya zo duniya ne dan ya kama hannun bayi isa da su da Allah
wala fuddila min ajaliha kuma duk fifiko da martabobi da makamai Allah bai ba wa manzon Allah su dan iyakacin wannan duniya ba a ina ai duniya ma Allah ce yake da manzon Allah kai hakuri wala sawfa yu'dika rabbuka eh zan fa baka amma ba nan ba ina ba nan ba sai an je lahira mm
وهو فيها أرضة للآفات كسائر البشر shi shugaba sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan duniya wato ina samun canje-canje shi ma kamar sauran mutane eh sai a shiga wannan hali a shiga wannan hali idan aka koma irin wannan ɗabi'ar ta samala sai ka ga wato tsaftar abin ta isa cewa shugaba idan lokacin zafi ya kusa to ba zai bari sai lokacin zafin ya zo zai nemi kayan da zai sa da zafin ba idan yaƙi zai zo ba zai bari sai yaƙin ya zo sannan za a yi tanadi ba ba a samu mai tanadi a duniya kamar manzo Allah kowane abu idan ya zo za ka gan shi na manzo Allah a tsare shi tafiya idan ta kai jallin da ba a ƙasa za a yi ta ba sai ya hau abin hawa idan nisan ta jefa a ce akan jaki za a ba sai ya hau jakin sai ya tafi idan nisan ta bai kai akan doki za a tafi sai ya hau doki in kuma taguwa ce ta kama sai ya hau idan wani ya zo bai samu ba shi sai ya ce zo mu hau tare saboda tsananin tawazu mala aka zo tafiya yaki ya karkasa raƙuman da ake da su mutane sun ninka su sau yace to kowane raƙumi mutum uku su hau kai su shi ma da shi da sayyidina ali da wani ya haɗa ya ce mu kuma mu hau wannan ya rasulullahi da yanzu da mu da kai za mu hau raƙumi abinda za a yi kai za ka hau mu mu ja yace a cikin ku akwai wanda ya kai ƙarfi na eh ku ku hau ma ni in ja ku kawai mu saboda lamarin samala ana nuna duniya duniya ba komai ba ce ma da sallallahu alaihi wasallam to saboda haka a duniya al'amura na canje-canje duk suna zuwa gurinsa sallallahu alaihi wasallam
فغير بعيد أن يخيل إليه من أمورها ما لا حقيقة له to ba abu ne wanda za a ce yayin nisa a ce a lamarin sha'anin duniya ya tunanin wani abu kuma wannan abun ba hakikanin abun bane to wannan ba komai bane tunda duniya ba komai bace a gurin sa ثم ينجلي عنه كما كان sannan sai lamarin ya yayi gabarin sa kamar yadda kuma abin yake وأيضا komawa wata magana فقد فسر هذا الفصل الحديث الآخر ai wani hadisin ya fassara ma maganar da ake so a faɗa din من قوله na daga faɗin shi da faɗin sa da yake cewa حتى يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن har ma yana suranta a gare shi cewa ya zai kewa ahalinsa alhalin bai zai ke musu ba to wannan bangare ne daban wannan kaga bai shafi bangaren shari'a ba wannan Mm.
وقد قال سفيان Sufyanu ko yace هذا أشد ما يكون من السهر wannan shine mafi tsananin abin da yake kasancewa na daga sihiri ولم يأت في خبر منها أنه نكل عنه في ذلك قول بخلاف ما كان أخبر أنه فعله ولم يفعله to a hakan kuma wannan hadisi ko wani labari bai taba zuwa ba an ciro shi a cikin wannan cewa manzo Allah ya bada labari sabanin abin da ainihin wato ya faɗa an ce ga a cikin wannan hali manzon Allah ya faɗi kaza kuma abin ba haka yake ba shi ma ba a samu ba ko ya aikata wani abu wannan abin ba haka yake ba shi ma ba a samu ba Mm.
وإنما كانت خوادر وتخيلات kawai kaman a tunani ne yoyi, tunani ne to wannan jitta wani bangare ne daban hakan nan amma kasancewarsa shugaban halittar Allah duka kasancewarsa ubangiji yake cewa fa'in na ka bi a yunina to gasken magana duk waɗannan abubuwan da ake faɗa na cewa shugaba alaihi salatu wasalam ya yi su ba wani abu ba ne kawai abu ne wanda yake na asiraran halararsa wanda ɗan adam baya iya idilai a kansu eh gaskiyar magana amma ba wai magana wai wani sihiri ba ne ya fitar da shi daga hissinsa yana yin abu bai san yayi wannan abun ba duba haka ba ne shugaba duk ya fi ƙarfin haka eh wannan a karatu ne kurin aka faɗi haka amma sayyidul wujud ya fi ƙarfin haka Allah yana cewa wasu durli hukumin rabbika fa innaka bi a ayunina kai gaban ido na fa kake komai fa kuma ni ne gaban ka ni ne bayan ka kuma ya gaya masa yace ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah hasbukallah malam waɗannan abubuwan da kaji ana faɗa waɗansu a hawali ne kurin na sirrin halara muhammadiyya kurin Eh, sihiri bai isa yi masa wani abu ba Eh, sihiri wallah ba zai iya ba ba zai iya ba ba in an jingina da shi ma sihiri ba zai tasiri ba kai zama tauraron salati ga annabi ka gani idan sihiri zai iya maka wani abu wallah ba zai iya ba haka zai zo ya same ka ya tafi bai ma komai ba bai ma komai ba ka zama tauraron salati wallahi haka haka abin zai zo ya same ka kuma ka ga ya tafi baka bai same ka ba ba komai a tare da kai ba za ka ji komai ba kwarai kuwa duk waɗannan abubuwan da aka faɗa waɗansu kusulu ne na rayuwarsa da ubangiji yake cewa la'amruka na rantsi da rayuwarka ya annabi to a cikin wannan rayuwar aka ware wannan hikimar cewa a nan gurin za a ga wa'annan halaye iri-iri iri-iri da yake karɓa daga Allah na ƙullawa da kwancewa. Ƙwarai, amma labidu ya isa iya shugaba wani abu, bayan rabul izzati yana wallahu ya asumuka, minan na, sai na zai iya wani abu ne ƙoro wannan sirrin Allah ne kawai. Aka gan shi a tare da shi, sai ake tsammanin kamar aikin labidu ne aikin labidu ba zai iya komai ba ya ce a ci samun zainab ma da ya fi na labidu bayan bishir ya mutu ta ce in kai annabi ne na san ba zai ma komai ba ya ce to ba ni ɗin ba ma yanzu izini zan da a cinye shi gaba da aka cinye maɗasɗin suka yi ƙarfin lafiya malam a jikinsu ba shi ke nan ba shi ne kudu bu da'iratul wujudu gaba daya ba shi ne shamsul ma'arif gaba daya fitilar sanin Allah malam ina wani a ce wani ba yahudu ya zo ya yi masa kaza ya yi masa kaza wallahi duk wannan abin kawai abu ne kawai ya zo kurun cikin sha'anin rayuwar manzon Allah ka kalli wa'ancan zantuka da Allah yake gaya masa ka kalli wannan zantuka da Allah yake gaya masa asirarai ne na halar Allah a tare da shi. Labidu ya je ya shirya abunsa, shi kuma Ubangiji yana kwarara ma waɗansu asirarai, wanda kwata-kwata sirrin aikin Labidu bai tasiri a kan manzan Allah ba, bai tasiri a kansa ba. An ba shi, Ƙul a'udhu bi rabbil falak, min sharri ma halak, wa min sharri gasikin iza waƙab, wa min sharri nafasati fil uqad. Allah ya gaya masa, wa min sharri hasidin idza hasada duk dafa in duniya yana cikin nan gurin wani duk iya abin da dai dan adam zai ma imma ije yi maka na fasifil aqdi ayi tofi a cikin kulli ayi dauri ayi dauri a hada kawunan suka dangare su maciji a cudanya a ji a halakar da mutum to shi tun shugaba zatinsa wanda ubangiji yake faɗar zatin nan gaba gaba yana ainaika la ta muddanna ainaika eh wani abu ya isa iya wannan idan wani abu eh idan da iga Allah hmm? ya dukkan waɗannan abubuwa Allah yana allazi an qaba zaharaka allam nashraha laka sadraka kokolwa kansa da iliminsa cewa an sanar da shi ilimin farko da na ƙarshe hmm? wannan shine shugaba fa alayhi salatu wassalam isa bayan wani sanin akwai wani sanin gaba kware kuwa kar ba ta waya fa a janibin annabi haka za a haƙura har a tar da shi a gobe alkiyama a ganshi kuma akan almaqamul mahmud eh in ya hawo almaqamul mahmud kai kai wani tunanin wani labidu me zai iya masa ba za su iya masa komai ba wallahi duniya ba ta iya masa komai ba ya fi ƙarfin mutanen duniya ran da ya ce da sai na ali ije ibuɗa haibara ibuɗa haibara ya ce ga raya ma na baka tuta kai allah yadda da kai nima na yadda da kai je ka buɗe haibara sai na ali ji ya duk mutanen duniya ma ya fi ƙarfinsu gaba da to yaya kake so na yi musu sai da idawo tukunna don kai je baje garin gaba daya ya ce ga yadda za ka yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi yana zuwa dama mutum saba'in ne suke kama kama a buɗe ƙofar garin sai da na ali yana zuwa ya kama ta da hannu ɗaya ya ɗaga ta wurgar da ita inda ya wurga ta da ana so a da da ita wahalar da aka sha ba ya kankanuwa ba ce iko da hannu ɗaya kama ta yi wurgar da ita saboda madadi na nazarar ƙarfi da annabi ya masa na minti ɗaya wanda bai hudu ne sai masa wani abu la ba su iya tun jiya har yau ba su iya da shugaba ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ƙara masa tsira da aminci ƙara masa tsira da aminci da haka duka wa'annan abubuwa za a karanta su amma dole ya zama ala basiratin za a tafi eh kar kuma garin neman gira a biya rasa ido eh ya je wata kalma ta fada maka kaje kai ta koma baya kuma baka san ya za ka yi ba duk waɗannan asiran Allah ne a tare da shi wallahi ba asirin labidu ko ɗaya nan gurin wani abu ne kurin wannan dan dai a nuna wa mutane zeman rayuwarsa nan kowa za shi ya je ikama abin da zai kama ya je ikama abin da zai kama kai da kake ganin an masu shiri yana majajjawa da kai kama salatin annabi eh kai ta salati kai ta salati Allah zai warware maka wannan abu ka jingina da shugaba Allah zai kawo ma sanadin da wannan ciwon zai warke ya rabu da kai Allah ya saka saka wa da alkhairi Allah ya dada masa rahama Allah kuma wannan sai ya dada ta rasu Allah ya kara mata rahama Allah ya kara mata rahama ana ta mika sakon gaisuwa da kuma karɓar ta'aziyar ƴan uwa daga sassa daban-daban wasu sun bugo waya suna cewa halifa a gabatar da ainihin wato gaisuwa a gare shi sai dai malam mahadi kuma suna ta cewa duka a isar da sakon gaisuwa a gare su ga baki daya waɗanda ba su same su a waya ba duk sun gaggaya mana to kuma dai ana ƙara mika sakon gaisuwa ga wannan babban rashi da aka yi na sai da Khadija akwai dan uwa kuma da ya aure shi ma malam Khalid yana so a masa addu'a eh Allah ya sa masa albarka cikin auren nasa eh kuma dukkan bukatun mu Allah ya biya mana yadda aka yi karatun sihirin nan kuma ubangiji Allah ya kiyaye mu Allah ya tsare mu Allah ya amintar da mu albarka sayyidina rasulullahi Allah karka jarrabe mu da fadawa cikin wannan bala'i albarka shugaba masu yi kuma Allah ya shirye su Allah ya shirye su idan ba za su shirye ba Allah ya mana maganin su albarka sayyidina rasulullahi Allah ya mana lutufi ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam karanta fatiha hadiya ga shugaba